بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
ومن ملك أبويه أو أحد من ولده أو ولد ولده مم.
أو ولد بناته مم.
أو جده مم.
أو جدته مم.
أو أو أخاه لأم أو لأم أو لأب أو لهما جميعا أتقى عليه ما sha Allah malam ya ce wa man malaka abawaihi dukkan wanda ya mallaki mahaifan shi guda biyu da ya je kasuwa siyan bayi da aka siyo su daga ciki akwai uwar shi da babansa ana zaune suna bashi tarihi iya akwai wani dan muma lokacin muna gari kaza an saida shi wani ya siye shi wani mai kuɗi mun ji an ce kuma ya 'yantar da shi sunan shi wane ya yi shiru to ashe shi ne to a daga alai to wannan iyayen nashi sun yautu a gare shi ba sai ya ce bana yan taku an zaman to ya'ya da yanzu za su ci gashin kanshi gashin kansu za su ci arzikin ɗansu au ahadan min waladihi ko kuma ya mallaki ɗaya daga cikin 'ya'yan shi lokacin yana bawa an aura mishi wata baiwa da aka aura mai wata baiwa sun aihu da ita to shi kuma duk dan da ya zamanto baiwar wani ce ta aihuwa maka shi to bawan shi ne bawan shugabanta ne ba ɗanka ba ne to sai zamanto an ɗauke wancan bawa an je an saida shi a wata uwar duniya to daga baya shi wannan bawan sai ya samu yanci da ya samu yanci ya shiga kasuwanci shi ma ya zamanto kuma yana safara ta ta bayi kawai wata rana kawai sai sai dan shi eh da yazo ya ne ya ne ce eh ni a guri kaza aka haife ni lokacin kaza da kaza da kaza da ya mishi lissafi ya tuna eh dana ne mun zauna a gari kaza a gidan wani lokacin nan aka haife ka kwarai kai ne to ya yantu shi ma a gare shi ne a taka alaihi ya yautu a gare shi aw waladi waladihi ko kuma ya mallaki ɗaya daga cikin jikokin shi shine dan ɗansa dan ɗansa namiji awwaladi banatihi ko kuma ya mallaki ɗaya daga cikin jikokinsa na ɓangaren ɗiyansa mata au jaddahu ko kuma ya mallaki kakansa yaga an kawo mishi tsoho da gemu aka mishi shi aka kuka sai wannan latija in ba tsaya ba za a rika yi rika sallah yana azumi ya rika adda Allah ya kawo ciniki me zai wannan latija ya ce baba daga yana aka kawo da ya fara lissafi ashe shi ne baban baban shi ma ko kuma shi ne baban mamar shi to a taga alai shi shi ma ya yautu a gare shi au jaddatahu ko kuma kakanyar shi da aka zo da mace tsohuwa da tabji a hannunta tsohuwa ya ne aka ya ne aka yi ita ce ai gashi gashi gashi shi kenan da aka yi lissafi sai aka ga mamar baban shi ce to a taga ta alai ta yautu a gare shi au akhahu li ummin ko kuma ya mallaki ɗaya daga cikin ƴan uwan shi li ummi wanda suka fito ciki ɗaya da shi baban su ne ba ɗaya ba wasu guda uba ba ɗaya ba shine al-akhu li ummi al-akhu lil ummi dan uwa li ummi au li abin ko kuma ya mallaki ɗaya daga cikin ƴan uwan shi li abi wanda uba ne ya haɗa su uwa kowa da tashi to ya mallake shi aulahuma jami'an ko kuma ya mallaki dan uwan shi shaqiqi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shine shaqiqi to a tada alaihi ya yauto a gare shi an gane ko Am,
ومن أعتق حاملا كان جنين جنينها حرا معها malam yace wa man a'taqa hamilan dukkan wanda ya yantar da mai ciki ya yautar da ita yace ta zaman todiya to yanzu kana janinuha jaririn da yake cikinta kana hurran ma'aha ya zamanto ɗa ne a tare da ita idan ya zamanto ta haifu to wannan ɗan na cikin nata wanda ta haifa ɗa ne ba bawa ba Na'am.
ولا يعتق في الرقاب الواجبة Mm.
من فيه معنى من عتق ب- من عتق بتدبير Mm.
أو كتابة أو غيرهما masha Allah malam ya ce wala yi ta ƙufin riɗabil wajibaci ba za a ‘yanta ba a cikin wuya na wajibi ba za a ‘yanta ba man fihi ma'anan wanda a cikin shi akwai wata ma'ana min etikin ta yauci wanda a tattare da shi akwai wata ma'ana ta yauci bi tadbirin na sanya tadbiranci tadbiranci shine bawa ya cewa da shugaba ya cewa bawansa idan na rasu ka zama ɗa to duk bawan da aka gaya wa haka ba za a siye shi ba yantar da shi a cikin wuya wanda yake na wajibi mutumin da ya karya azumi da gangan na ramadana an ce zai yantar da bawa ko ko bai wato ba zai siya irin wannan bawan bai yanta auki tabacin ko kuma bawan da aka dora mai fansa bawan da aka dora mai fansa aka ce mishi idan ka kawo jika 500 ka zama ɗa to yanzu ya kawo jika 200 yanzu sauran 300 to ba za a yantar da shi ba ba za ka cire jika 300 ka bashi ba ka ce je ka biya 300 ka zama ɗa au ghairihi ma ko kuma waɗansu su irin almu'taqu ila ajalin bawan da aka yantar da shi zuwa ga wani ajali na'am wala a'ma wala aqda'u al-yadi washibhuhu malam ya ce hakanan wala a'ama hakanan ba za a yantar da makaho ba a cikin yanci wanda yake na wajibi na dole kenan wala aqta'ul yadi hakanan ba za a yantar da mai yankakken hannu ba su kuma wannan bangaren abin da aka diba akai saboda cewa za su yi ragi da kyau yanzu bawa makaho in ka je ka sayen shi in ana sai da bayi ya shi jika 500 za ga shi bai wuce 200 ba saboda makaho aikin mai bai maka baka tura shi gona kawai dai ya raka cinye maka abinci haka mai yankakken hannu aikin da zai yi mai yankakken aikin da mai hannu biyu zai mai yankakken hannu ba zai iya ba wa shi hu da makamancinsa wala mana ala ghairil islami wala mana ala ghairil islami hakanan ba za a yantar da wanda baya kan addini na musulunci mutumin da ya zamanto bawan da ya zamanto arne aka zo za a yantar da bawa na wajibi to ba za a yantar da shi ba sai a tiba musulmi wanda zai ci za ka ci more shi a gaba amma arni idan ka yantar da shi ma in banda ya je ya kara lalata ka bar shi a matsayin shi na bawan maya shi
wala ya juzu itqu sabiyi alal muwalla alihi wala ya juzu itqu sabiyi yanci na yaro yaro ɗan ƙarami wanda bai huce shekara goma ba babansu ya rasu to ya bar musu dukiya wanda a cikin dukiyar hal akwai bayi to wannan yaron kawai wata rana daga cikin bayin da ya ce mishi ne kai muna tare da kai ka yantar da ni ce je kana yantar da kai ya mishi dubara ya ce ya yantar da shi so da halitta ba yancin yaro yaro ba zai yantar da dabawa ba walal muwalla alaihi haka nan bai halitta ba yancin wawa shi ne almuwalla alaihi wanda shi din ma kan shi lamarin shi ma ba a hannun shi yake ba so baran sana a jiminta mishi lamarin wani an gane ko almuwalla alaihi shi ne wanda idan ka bashi miliyan guda rana ta in ka zo ka da ya kashe ta kuma a murya kuma ba gida ba komai bai sai kawai duka a cikin shi zai ce ya kashe ya ce mun je da abokai na rana kaza mun zauna a bakin garake an yi faci mun gayyaci mutane daga zandar an zo an kashe jika ɗari da hamsin an yi kaza an yi kaza in ka diba ga baki ɗaya a cikin maganganun da ya faɗi babu mai hujja to shi ne almuwalla alaihi wawa wanda shi ma sai an kula da dukiyar shi shi da kanshi da dukiyar shi ga baki ɗaya ba a hannun shi suke ba duk inda zai je ana tsare da shi shine almuwalla alaihi to ba zai halitta ba yan tarrabawa idan yan tarrabawa ma sai an tasa wannan yancin
walwala'u liman a'taqa walwala'u liman a'taqa amaran yace wallahi ce kuma yana tabbata ne ga wanda ya yantar da bawa ba ga waninsa ba an gane idan ka siyi bawa ka yanta to yanzu wannan bawan idan ya zama to yana da kwai uwayen shi to in ya rasu uwayen shi za su ci gadon shi amma in ya zama to baya da uwaye da ya rasu to yanzu kai kai za ka ci gadon shi kai za ka ci gadon shi shi ne alwala'u liman a'taqa in ya zama to baya da wani wanda zai ci gadon shi ko kuma uwayen shi ga baki ɗaya dangin shi kafirai ne shi kaɗai ne musulmi yanzu idan ya mutu kai za ka ci gadon shi saboda ba gaji ba gajejjen ya tsakankanin musulmi da kafiri
wala yajuzu bai'uhu wala hibatuhu wala ya juzu bai'uhu haka nan bai halitta ba mutum ya sai da wallaici wallaici shine dai wannan kan wuya na bawon da ka yanta to bai halitta ba ka saida shi ka cewa wani ba ni kai shi ka goma ka rike wallaicin nashi in ya mutu in ni da ke na tsoho yanzu in ya mutu kai he ka zama to ka gaje shi wala hibatu haka nan bai halitta ba ka bada shi kyauta ka cewa wani abokin ka kawai je ka kaman kai ne ka yantar da shi ka rike wallaicin shi kawai wallaici a hannun wanda ya yantar da bawa ne in kana so wannan abokin naka ya zamanto shine wali- ah, alwali nashi to ka bashi dukiyar ya je ya yantar da shi Mm.
wa man a'taqa abdan ar rajulin fal wala'u lirrajul lirrajuli Mm. wa man ataka abdan dukkan wanda ya yantar da bawa an rajulin game da wani mutum to falwala ulin rajuli wallaicin na wancan mutumin ne da ka zo ka kana da kwai bayi kai kawai kana siyan bayi ne kana kasuwancin su a murya to kana da wani aboki a niyami mai son alkhairi kawai sai ya kira ka ya ce wani ga kudin na zan aika a siyi bayi biyar a yanta kawai ya ga kawai ka cewa da wani da wani ku je kun zama ɗiya kai ko ba san ba abin da yake kasa a za kokarin ka ne a daga kai wani amure ba bai ce a kirki to wallahi ce ba naka bane eh na wancan mutumin ne
wala yakunu al wala'u liman aslama ala yadayhi wa huwa lil muslimina wala yakunu al wala'u liman aslama ala yadayhi wallahi ce bai kasancewa ga wanda mutumin da ba wanda ya musulunta akan hannayen shi wa huwa lil muslimina to wannan wallacin shi na musulmai ne abin da yake nufi a nan bawa ne kake da sai ka yantar da shi to bawan arne ne sai ka yantar da shi ana nan ana nan sai ya musulunta da ya musulunta to yanzu wannan bayan ya shiga musulunci yanzu akwai gado tsakanin kai da shi a lokacin da da ka yantar da shi babu gado tsakanin ka da shi Mm, saboda a lokaci yana kafiri to tunda yanzu ah, bayan ya fita ne daga hannunka yana cin gashin kan shi ya musulmuta to wallahi cin shi na musulmi ne. idan ya rasu baya da waɗansu wanda za su ci gadon shi za a kai dukiyar shi ce bai mali ta musulmi
wa wala'u ma a'taqati al mar'atu laha wa wala'u ma a'taqat al mar'atu laha wallahi cin abin da baiwa abin da mace ta yantar to wallahi cin shi nata ne idan mace ta yantar da bawa to idan ya rasu ya zama to kaura dawon bai babu wanda zai ci gadon shi ita za ta iya cinye dukiyar shi gabaki da shi ne a bangaren gado mace ba ta cinye dukiya gabaki da sai waɗansu matsaloli wanda wannan tana daga ciki wanda a malikiya ina ga ita kaɗai ce macen da in ta kaɗai ta za ta iya cinye gado gabaki da amma ta gabaki ɗaya kowace tana ci da farali amma wannan ita kuma tana ci da asibiti ne wala ya kunu wala ya salin nisa ya tsurran asaba lallace mannat bi itqiyar raqaba na walaysa eh, haka da rahabiya ya fada walaysa lin nisa yudurran asaba lallace mannat bi itqiyar raqaba na'am
wa wala'u man yajurru min waladin aw 'abdin a'taqathu Mm. hakanan kuma wala'u man yujarru min waladin hakanan wallaicin wanda za a iya janyo shi zuwa gare ta min waladin daga ɗa au abdin a ta ko kuma bawan da ta yantar da shi to na matar ne na, na mace ne a nan mace ce ta yantar da bawa da ta yantar da bawa sai je shi ya kasuwanci allah ya hore mai shi ma su yi bayi ya yanta yanzu wannan bawan sai ya faɗi ya rasu yanzu da ya faɗi ya rasu ai akwai bayi da ya yanta ko to wallaicin su ya koma hannunta ko kuma mace ce ce tana da kwai ɗa ɗanta ɗan kasuwa ne yana siyan bawa yana yadda kawai ya sa- ya- ya- ya- ya- ya yantar rasu to sai ya faɗi ya rasu kuma ba wani wanda zai ci gadon shi a cikin magadan shi sai ita kaɗai to bayan ita an hudda mata sulusi nata to yanzu wallaicin waɗancan bayan duka nata ne na'am wala tarithu ma a'taqa ghayruha min abin aw ibnin aw zawjin aw ghayrihi wala tarithu amma mace ba ta gadar ma a taƙa ghairuha wallaicin abin da watatta ta yantar min abin na uba idan babanta ya yantar rabawa to ba za ta ba za ta ci gadon wannan wallaicin ba mace ba ta gadon wallaici Eh, a cikin ɗiyan maza su ne suke gadar wallaici amma mace ba ta gadar wallaici au zaujin au ibinin ko ko kuma ɗanta ɗanta ya yantar ba za ta ci gadon wallaici ba matukar akwai maza ba za ta ci gadon shi ba wallaici mace ba ta cin gadon shi inda akwai maza au zaujin ko kuma mijinta ya yantar da wani bawa kuma ya faɗi ya rasu to bayan mijin ya rasu shi bawan da aka yantar din gashi ne yana ta tattaunawa yana ta kai kawo a duniya to ba za ta ci gadon wanda ya ce shi ba
wa mirasu au haidi ko waninsa wa mirasu sa'ibati li jama'atil muslimina wa miratu sa'ibati malam ya ce gadon bawan da aka sake shi kawai shine al'abdu sa'ib bawan da aka sake shi kawai shugaban shi ya ce je kana yantar da kai wallahi kana saka wa musulmai to gadon shi da jama'atul musulmi na na jama'ar musulmi a nan da ya faɗi ya rasu akwai wanda za ku ga cewa sun aikata alkhairi ba a so su sani ba a ba ya so so a sani to ya ce to da yi kai a matsayin kai bawa ne amma karka ci akwai ne yan tarra kai ka ce kai dai ka samu yanci duk wani daɗin zance kare kai ka ka ce ni na ce ni na yan tarra kai ko kuma ya sayi bayi goma ko ya damƙa wani kuɗi ya ce kawai a sayi bayi goma ya yanta kuma kal kai ma wani ya san cewa ni na yantar rasu kawai ka ce dai ka wani mai neman gobe kiyama ne da yantar rasu eh to shi kenan irin wannan shine asa'ib na jama'a musulmi
والولاء للأقعد من عصبة الميت من عصبة الميت الأول
malam ya ce walwala'u lil aq'adi min asabatil mayyitil awwal to wallaici yana tabbata ne lil aq'ad ga mafi ƙasa ga mafi kusanci min asabatil mayyitil awwal ga asaban mamacin na farko aq'ad shine aqrab mafi kusanci abinda yake nufi anan idan ya zamanto mutum yana da bawa sai ya 'yantar rashi ko da ya yantar da shi yanzu wallaicin shi a hannun shi yake ko to sai wannan kin shugaban sai ya faɗi ya mutu ya yi bar ɗiya yana da kwai ɗiya biyu maza su ma wa'annan mazan suna da ɗiya jikoki jikokin kenan shugaba to yana da jikoki to yanzu wallaicin ya koma mafi zuwa ga mafi kusancin asubai zuwa gare su ne ɗiyan shi
fa'in tarakabnaini fawarisa wala a maulana li abihima to fa in tarakabu ne ne idan ya bar ɗiya biyu shi wannan shugaba wanda ya yantar rabawa da ya faɗi ya rasu yana da kwai ɗiya maza guda biyu fawarisa wala a maulan li abihima sai suka gaji wallaicin wani bararren bawan babansu bawo wani bawon bawon babansu wanda ya yantar da shi shine maula summa mata ahaduhuma to ana nan ana nan daga cikin ɗiyan biyu wanda zai gaji wallaici sai ɗaya ya faɗi ya mutu yanzu sauran nawa sauran ɗaya
wata raka bani na raja wata raka bana yi sai ya bar ɗiya maza biyu shi ma
raja alwala'u ila akhihi duna bani to yanzu wallaicin ya koma hannun ɗan uwan nashi ɗayan wannan ke banda ɗiyan wannan ɗan uwan nashi wanda ya faɗi ya rasu an gane an gane da kyau abin da yake ni a nan shi shugaban wanda ya siba wa yayarsa da ya haɗe mutu ya bar ɗiya maza biyu ɗiya mazan wannan biyu kowa yana da armi a cikinsu ana nan ana nan shi ɗin sai allah ya mushi gajeren kwana sai ya rasu bayan ya aishi ɗiya biyu suna matasa da ya haɗe ya rasu yanzu ɗiyan shi wannan yana da ɗiya maza biyu to su ba za su ci gadon komai ba na wallaicin wancan bawa yanzu kawai wallaicin ya koma hannun dan uwan nashi ɗaya mai ran shi kaɗai kawai zai ci gaba da wannan shi ba za su ce ba to ai tun da ba kakanmu shi ya yan tarrabawa wallaicin wannan yanzu wannan bawan idan ya faɗi ya rasu yanzu abin da ya bari kai za ka ci rabi ne muka ba mu rabi ba za a yi haka nan wallaicin ba a gada shi in dai matukar akwai na kusa to na nesa ba zai yi gado ba na? baya gaba da gana in dai akwai na kusa baya gaba da gana to in kaga yayi gaba eh dan ya zama to na kusan an rasa na'am kuma yanda yake a na kusan na awon shi haka zai kasance a na kasan na'am
wa in mata wahidun wa taraka waladan wa mata akhuhu Mm.
wa taraka waladaini falwala'u bayna thalathati athlala Asna- asna asilasa yawwa to shikenan wa in mata wahidu to a cikin wayannan guda biyu ɗiyan na tsatso guda biyu idan ɗaya ya mutu wa taraka waladan sai ya bar ɗa ɗaya na'am da ya mutu matar shi ta aihuwa ɗaya kawai ya rasu Mm.
shi kuma wa mata akhuhu ana nan ana nan dan uwan nasa ya rike da wallaicin sai shi ma ya faɗi ya rasu na'am wa taraka waladaini shi kuma sai ya bar ɗiya maza guda biyu Mm.
ɗiya nawa yanzu kenan uku uku.
ɗiya uku su kuma su nawa ne a sama su biyu su biyu ne yanzu inda za su raba shi kowa me zai ɗauka kowa daidai da daidai rabi rabi za a ɗauka ku to yanzu shi wancan wanda da ya faɗi ya rasu yana da ɗaɗa Mm.
shi wannan da ya faɗi ya rasu yana da ɗiya biyu in a gado ne shi wancan mai ɗaɗai shi za a kasa a bashi rabi wa'annan guda biyu a ba su rabin da ko na'am na'am to to saboda shi wallaici ba haka bane shine ce falwala ubaina salasati aslasan to wallaicin za a kasa shi ne tsakankanin waɗannan mutanen uku kashi uku za a kasa shi Mm.
saboda kowa daga cikinsu wuyansu ɗaya a wajen kakansu Mm.
kowa jika ne ba wanda zai ce shi ɗa ne gaskiya.
to ba wani wanda zai shi wani Mm.
tunda duka jika ne Mm.
jika na ɗan wannan da ɗan wannan da ɗan wannan duka ɗaya ne a gurin kakansu na'am a gurin uba ne za za a sha bambam wannan ɗan- baban shi daban wannan baban shi daban Mm.
amma fa akwai kuma jikan da ya yi wani jika a gurin kakan ya zama to baban wannan ya yi kyautata maka gaskiya.
in jikokin shi suka za ka ku shigo cikin ɗaki wacce ku za ku ce banna ne Allah ya yarda. Masha Allah.
alhamdulillah Allah ta'ala alam